بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقبائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 27 ga watan safa shekara ta 1444 bayan jami'ar Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan satumba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shi ne kasar na 309 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin زاد المعادي في هدي خير العباد ولقر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي بكر الزرعي الدمشقي وأن أكثر لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وأن لتاتينا زاد المعاد موسوعة أكن تاريخ من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم da bayani akan al'amuran rayuwarsa da addininsa da tafarkinsa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ibnu qayyim al-jawziya ya rubuta asalin littafin zabil ma'adi ne a halin tafiya inda tafi kasar makka dan aikin hajji nesa da tafansa nesa da iyalansa Allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi dan ba manta ba ya fara fitar mana da fiqhun da ke cikin kissar yakin wato tabuka da abin da ya biyo baya akwai wasu gyare-gyare guda biyu da suka faru a karatun da ya gabata da nake so ne mana ishara a kansu na farko a cikin maganganun da ya ambata na waɗannan fikihu da da bai musu lamba ba inda yake cewa wa minha anna man marra bi diyari maghdubi alaihi wal mu'addabi bayani akan cewa wanda ya wuce ta kasashen wanda aka masa azaba ya wuce da sauri kai ya sha ruwa kada ya kaza kada ya kaza wanda yake buga misali yake cewa wa min hadha isra'un nabi sallallahu alaihi wasallama as-sayra fi wadi muhassir baina mina wa arafa nabi sallallahu alaihi wasallama yayin gaggawa ya wuce wadi muhassir tsakanin mina da arafa to wannan cewa mina da arafa babu shakka sababu lisan ne ga malam ibn qayyim al-jawziya ba haka ba ya kamata ya zama bainar mina wa muzdalifa kamar da makaranta a can baya a kitabul hajj da yake cewa barzakun bainar mina wa muzdalifa kuma ni ma a makon da wuce gaskiya ban nabba'antu akan wannan sababu lisan din ba ko sababu kalam da sai na karanta shi a haka ba tare da neman tarbihi ba Allah ya sa mu dace Allah ya gafarta mana mu da shi da mutum da dai kenan na biyu a daidai inda muka tsaya da yake cewa wa qala al-hasan al-hasan al-basri yake cewa aqamtu ma'a abdurrahman ibn samura bi kabul sanatayn yaqsuru as-salata wa la yujamma sai na karanta shi wa la yajma kuskure ne wannan da dalili na yi tunanin kama ko ta riwaya da take da haka na koma sai tabbatar ba haka ba wala yujammi'un baya sallar juma'a da ma kai cewa wala yusharriquna wala yasumuna ba sa yin sallar idi ba sa yin azumi suna ɗaukar sa matsayin matafiya masu shan ruwa na azumi matafiya waɗanda idi bai hau kansu ba sawa'un idin mako ko idin shekara wannan ma kuskure ne daga gare da Allah ya gafarta mu za mu tashi inda malai yake cewa bayan da ya gama duk bayanin waɗannan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da ainihin wato sallar matafi game da rashin iyakance kwanaki kawai ne matukar matafiyi ne shi ya kawo mana daga sahabbai sa Anas dan Malik sa Abdullahi dan Umar su Al-Miswar da wasu da sahabbai da yawa wanda kamar da muka ci kuma musannaf da Ibn Abi Shayba musannaf da Abdul Razzaq sun kubra ta bainaki da littafai ire-iren waɗannan zaka ga ƙarin labaran wasu daga cikin magabata cikin sahabbai da tabi'ai wanda suke haka sai kuma malam ya ce fa hada hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi kamata wannan shi ne tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne tafarkin sahabban shi game da kake gani malam ya ce wa huwa sawabu kuma shi ne gaskiya shi ne ne don muka kwana za mu tashi inda yake cewa wa amma mazahibun nas su ko sauran malamai daga cikin malaman musulunci suna da mazhabobi daban-daban wanda suka saba wa wannan maganar da muka ji wanda a cikinsu akwai ta'awilat wasu karɓaɓɓu ne wasu abin lura ne wasu kuma an yaba wa fiƙinsu amma duk da haka ne wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka duk malaman da za a ambata ba za a ɓaci kowa ba ba za a kyaru kowa ba amma kuma ba za a karɓa daga gare shi abin da ya saba wani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan malaman musulunci ne ababen girmamawa ne ababen koyi ne ababen takama da su ne a cikin gidan musulunci kamar da haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine abun bi shine limamin mu da su gaba daya da haka yanzu kawo mana mazhabobin wasu daga cikin malamai za ka bai kyaru kowa daga cikin su da haka ba daidai bane a kyaru su malam ya ce faqala al-imam ahmad al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi a tashi mazhabin kamar yadda yake cikin masailul imami Ahmad ibn Hanbal ta al-Kautsar da kuma ta ɗansa Salih Allah ya gafarta musu gaba daya Ahmad dan Hanbal yake cewa idza nawa iqamata arba'ati ayyam atamma idan mutum ya tafiya yana da nufin zai wuce kwana hudu a inda ya je zai cika sallah da zaran ya ci wa inna wa dunaha qasara in ko ya zai kasa da kwana hudu kwana uku kenan to sai ya dinga kaso wa hamala hadhihi al-athara ala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu lam yujmi'u al-iqamata al-batta ya ayyance duk waɗannan nasoshi da aka kawo abin da yasa suka ci gaba da yin kasuru saboda da dai a cikin niyyar su ba su je garin da niyyar zama ba duk wanda bai je gari da niyyar zama ba sunan shi matafi ko mun daɗewa kwanakin wanda ku ya je gari da niyyar zama ku damar shi ba matafi bane wanda ku ya je gari da niyyar bakwanta sama da kwana hudu ya san iya kwanakin da zai babu kasa kuma gane fito na shi ka je gari da niyyar bakwanta amma ka san iya kwanakin da za ka to babu kasa sama da kwana uku ka je da niyyar gari da niyyar bakwanta kullum kana jiran ka gama abin da za ka yi ka koma gida to za ka yi ta kasar haka zama abin da za ka yi kullum kana tunanin kowa wani wannan shi ne ba ka mindset ɗin ba ko amma wanda ya ji da ne ya san ya kwanakin da zai ya san abin da ya shi alimamu ahmad ibn hanbal ya cire wannan fiqhun daga wani hadisi shi ne hadisin da ke cikin bukhari da muslim za mu ci shi a gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba kunta kwana uku ce kula da baƙo liyafa kwana uku ce da ka duk wanda ya haura kwana uku a gari ba ba ku sun shi yi ta kai ko mun gane kadin da ya cire fitu ke dan mutum ya ba kwata gidanka ranar farko kamar da hadisin ya zo an ce ranar farko ka mishi hidima ka zauna da shi ka bashi ma abincin da kai ma baka ma saba ci wato ka musa mishi abinci na musamman a bashi wani kwana na musamman a bashi kulawa ta musamman amma da rana ta biyu da rana ta uku babu laifi ka bashi irin abincin da kake ci daga zaran ya kwana uku to babu dole sai ne sadaka wurin kwana da abinci da wurin bacci da wurin wanka to ba dole bane a bashi daga nan ayyace mishi je ka kama haya je ka gidan wanka public kai wanka ga gidan abinci nan je ka sai abinci in ba ka ba tafi garo za a yi mishi wannan rashin mutunci kuma gani to daga nan Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito ya fitar da wannan fiqhu da shi da wasu malamai kaga fiqhu ne suka fitar mai kyau kuma ana iya aiki da shi domin magana ce ta malamai magana ce mai kyau ba magana ce ta rinawa malam ya ci gaba da cewa bal kanu ya kuluna al yawma nakhruj annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai abin da yasa ba su kasaru ba su daina kasaru ba kullun suna cewa ne yau za mu baggarin gadan nakhruj gobe za mu baggarin to misalin wannan shine misalin mutumin da ya je aikin haji daga Najeriya idan ka tafi aikin haji musamman da hukuma alhazai baka sanar da zaka dawo amma kuma kullun kana sa ran dawowa kaga ya bambanta da wanda ya je umara ko ya bi ɗan ɗan international da ake cewa su za su nuna maka a cikin ɗinka ga ranar tafiya ga ranar dawowa da irin wannan babu kaso saboda ka sa ranar dawowa ka amma wanda ya tafi da hukumar azai wani ma sai a gama shekara aikin hajji wato zulhunta ya ƙare a shiga muharram kuna can har kuɗin gidan da aka kawo muku haya ma ya kare har su kashe ruwa su kashe AC su kashe wuta su kashe mai sunan shi lifta su bakwa haka kamar almajirai su kun dinga shigowa radio da facebook kuna Allah isa kuna kuna kuna tura sako zuwa ga shugaban kasa ko shugaban kuma al'adai sannan za ku samu a dawo da ku to kaga wannan wannan zai iya ci gaba da kasar ko shekara ya amaka saboda bisa ranar dawo shi shine irin wannan misalin insha Allah yace wa fi hadha nazarun la yakhfa ibn kayyim kaga ba hanafi ne ba abin ba hanbali ne kaga ya fara kawo mana mazhabin su ne na hanbaliya yace amma wannan magana akwai ta baba game da ita tana nan a fili fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fataha makkata wa hiya ma hiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude kasar makka a bisa yadda take wa aqama fiha yu'assisu qawaidul islam ya zauna a makka yana kafa dokokin musulunci da gwamnatin musulunci wa ya hadimu qawaidish shirki yana rusa cirakon shirka wa yumahidu amra ma haulaha min al-arab sannan yana gyara al'amarin garuruwan da ke kewaye da makka na larabawa wa ma'lumun qat'an anna hadha yahtaju ila iqamati ayyamin la yata'atta fi yawmin wahid kuma abin sanani ne cewa wannan aikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba shakka Annabi ya san ba zai yi a kwana ɗaya ba eh koda kai matafiyi ne akwai abin da koda kana da niyyar barin gari ka san ba zai yi a kwana ɗaya ba yanzu na ɗauke ka daga Kano ko Sokoto ko Zaria kai ne magini aka kai ka Abuja ko Lagos kai da ma'aikatanka za ku gina gida mansion kun sani cewa watakila ko kuna aiki kullun safe da rana dare da yamma ala ku wata uku kuna gidan shi amma kullun sunan ku mene matafiya za mu koma gida za mu koma gida kullun kayan ku alisafi kudin ku da da da da, da buzun ku alisafi to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam zaman shi a Makka bayan fatu Makka nan shi ma aikin da yake yi an tabbatar ba zai yi a kwana ɗaya ba da haka bayan da za a yi mu iya tantance cewa da gaske ne annabi na da niyyar cewa ko dai tafi yau ko in tafi gobe ko in tafi yau ko in tafi gobe ba mu da wannan tabbaci domin aikin da yake ba mu ne da zai yi a kwana ɗaya ko biyu ba wa ma'lumu qadan annahu anna hadha yataju ila ikamati ayyamin la yata'atta fi yawmil wahid wa la yawmaini wa kadhalika ikamatuhu bi tabuka hakanan zaman da ya a tabuka fa innahu aqama yantadiru al-aduwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ne yana zaman jira koda waɗannan abokan gaba rumawa za su tarar da shi a nan wa min al-ma'lum qadan annahu kana bainahu wa bainahum iddatu marahila kuma tsakanin shi da tsakanin su akwai zango mai yawa su sun taho daga Constantinople daga ƙasar Turkiya shi kuma yana ƙasar ƙasar Sham ce yace ya taju qatquha ila ayyan wanda wannan tafiya a irin tafiya ta da sai sun yi kwanaki suna yi ta wa huwa ya'lamu annahu la yuwafuna fi arba'a fi arba'ati ayyam kuma ya san ba za su zo a kwana hudu ba wa kadhalika iqamatu ibnu umar haka nan zaman ibnu umar bi azbirj bi azrabijan bi azrabijan cita ta ashhur wanda muka ji yayi azrabijan yayi wata shida ya kusuru salata min min ajli thannas saboda kankara musar kankara da ta hana su motsi gabaki daya wa min al-ma'lum anna mithla hadha thanj la yatahallalu wa yurhu fi arba'ati ayyam dama gabashin turai ne wajen kamar da aka sani tarayyar rasha idan aka fara lokacin sanyi irin ƙarshen shekara daga disamba zuwa januwari zuwa february zuwa march har afrilu wajen wata biyar ake yi ana wannan ƙanƙara ba irin yanzu ne kuma da ake da technology na a ci gaba da rayuwa ko da abu ƙanƙara a wancan lokacin ana ƙanƙara kowa kuya kawai yake yi a jira sai allah ya gama iya hukuncinsa da ikonsa kaga mutanen da suke jiran wannan kankara an tabbatar da jiran nasu ba na rana ɗaya ne ko rana biyu ba jira ne na watanni sai da suka yi wata shi ya ce bai haifu can fatihu turuk ba a cikin ‘yan kwanaki ne wato ƙofofi za su hanyoyi za su buɗe ba wa kazalika ikamatu anas bi shami sanataini ya kusu haka nan shekara biyu da anas yayi a sham yana yana ainihin kasu wa ikamatu sahabati bi rama hurmuza da kuma sahabbai wanda suka je da runduna suka raya a rama hurmuz mun cewa wannan rama hurmuz yanzu shi kuma kasar iran su ma sun shekara sab'ata ashhurin yaqsuruna sun yi wata shida suna kasar ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي بأربعة أيام irin wannan jihadi da wannan wato sanya arna a cikin abin nan alungu an san bai karewa a kwararru wakad kala ashabu ahmada malaman mazhabin imamu ahmad suka ce innahu law aqama lajada lijihad al'aduwi aw habas sultanin aw maradin qasa'a suka ce eh a cikin wancan kaida tasu idan mutum ya zauna da sunan jihadi ko ya zauna saboda wani sarki ya sa an kama shi idan aka kama mutum daga wani gari aka kai shi wani gari aka kulle shi kaga yanzu a wannan garin sunan shi mutum kamar yadda mutum dan fursuna ne ga garin su amma bisa doka sai a kai shi fursuna wani gari sunan shi matafiya wannan garin yana jiran ya kwanaki shi na fursun ne a sake shi ya koma garin su au maradin ko rashin lafiya ne ya zauna da kai a wani gari ka je karatu wata ƙasa rashin lafiya ya zauna da kai ka yi tafiya ka samu wata larura ta rashin lafiya a fata da kai a asibitin wani gari wanda ba garin ku ba ko a ɗauke ka a kai ka wani asibiti a matsayin referral ko a matsayin abin da ake cewa medical tourism zuwa ƙasar waje misali zuwa jamus ko ingila ko saudi arabia ko egypt ko makamantansu kaga in ka je irin wannan suka ce komin yawan kwanakin da za ka yi a wannan su ma sun yi dake ƙasar ya ce sawa'un galaba ala zannihi qida'ul hajati fi muddatin yasira aw qawla sawa'un kana da tunanin za ka gama abin da kake a tsakanin lokaci ko za ka jima in ka je jinya a ƙasar waje watakila baka sarar da za ka dawo ba in ka je in ta kulle shi yana jiran shari'a kawai mutum ne zai je wata ƙasa daga isar shi da sunan za ka je ka kwana ɗaya ko biyu ka dawo kana zuwa sai tsautsayi ya sa a kama ka a ce bizar ka fake ce ko a kamo su kaya na laifi a cikin jakarka da dama kai ne mai laifi ko wani takadari ya sa maka kwaya a airport baka sani ba a kama ka a kai ka jiran shari'a kaga baka sanin dawo ba ana ta shari'a baka san shekara za a yanke maka ba wannan duka za ka yi ta kasar ne suka ce lakin sharatu fi shartan la dalila alayhi min kitabin wala sunnatin wala ijma yace amma sun kara wani sharadi wanda bai da hujja a Qur'ani ko sunna ko ijma'i wala wala amali sahaba ko kuma aikin sahabbai fa qalu suka ce shartu dalika ihtimalu qada'i hajatihi fil muddati allati la taqau hukm as-safar sharadin haka shine ya zama yana da tunanin zai gama bukatun shi a cikin lokacin da hukuncin matafiyi ba zai sauka daga kanshi ba wahiya ma dunal arba'ati ayyam suka ce shine kasa da kwana uku wa yuqalu min aina lakum hadha shart sai a ce ya ku malaman mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal ina kuka samu wannan wa nabi sallallahu alaihi wasallam lamma aqama ziyadatan ala arba'ati ayyam yaqsu as-salah bi makkah wa tabuka lam yaqul lahum shay'a gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana fiye da hudu a makka ya kwana fiye da hudu a tabuka yana kasuru walam bai ce ba sahabbai komai ba walam yubayyin lahum annahu lam ya'zim ala iqamati akthar min arba'ati ayyam ko bai ce musu ba ni da niyyar wuce kwana hudu ba huwa ya'lamu annahu yaqtaluna bihi fi salati kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san koyi ake da shi a sallarsa wai ta asauna bihi fi qasriha fi muddati iqamati kuma suna koyi da yadda yake yin kasuru a kwanakin da yake falam yaqul lahum harfan wahidan bai faɗa musu wannan magana ko waccan ba la da ta kusuru bai ce musu karku kasan fauka iqamati arba'i layali fiye da kwana hudu ba wa bayanu hadha min ahammil muhimmat wanda kuma inda haka karatun yake da wannan bayanin muhimmi ne ya kamata yi shi wa kadhalika iqtida'u sahabati bihi ba'd haka nan sahabbai suka ci gaba da koyi da shi walam yaqulu liman sallama abu shay'an min zalika musu ce ma masu sallah tare da su ga dalilin mu ba وكاجي مذهب امام احمد بن حنبل وقال مالك والشافعي امام مالك da shafi'i suka ce su kuma inna wa iqamata akthara min arba'ati ayyamin atamma wa inna wa dunaha qasara suka ce in dai zai wuce kwana hudu ko ya cika sallah in ko ba zai wuce kwana hudu ba ya kasaru wannan shine abin da duk muka sani yana nan a cikin dukkanin tafan malikiya tun daga risala da askari har zuwa mudawwar haka yana a cikin littafin al'ummu na imam shafi wa qala abu hanifata inna wa iqamata khamsata ashara yawman atam abu hanifa shi kuma yace idan ya yi nufin ya tsaya kwana goma sha biyar mako biyu to ya cika sallah wa inna wa dunaha qasara idan kasa da haka ne ya kasaru huwa madhhabul layth ibn sa'd wannan kuma shine mazhaban al-Layth ibn Sa'd kamar da yake cikin zafin al-Awsat na Imam al-Munziri a cikin juz'i 24 warwiya an thalath ibn sahaba arwaito irin wannan mazhabin daga sahabbai guda uku Umara wa ibnihi وابن عباس سيدنا عمر دانش عبد الله دا ابن عباس رضي الله عن الجميع وقال سعيد بن المسيب إذا أقمت أربعا فصل أربعا إن دي هذا كي قانا هدو تو كي ركع هدو أعزار بلا أسر دي إشاء وأنه دقكما ابن المسيب كقول أبي حنيفة kawo magana abu hanifa wannan duka athar suna cikin musannaf na ibn abi shayba da musannaf na abdurrazzaq as-sanani wa qala ali ibn abi talib sayyidina ali dan gidan abu talib Allah ya kara masa yadda yace in aqama ashar idan yayi kwana goma a tamma to ya cika sallah wa huwa riwayatun ali ibn abbas wannan ma wata riwaya ce daga ibn abbas kuma tana cikin musannaf na ibn abi shayba wa qala al-hasan al-hasan al-basri yace yaqsuru ma lam yaqdam misran shi kuma tashi fatawa ya ce za ka yi ta ƙasar matukan baka isa gari ba ma'ana a kan hanya duk sanda ka bar gari kana jeji ko kana hanya tsakanin wani gari da gari ƙasar kamar misali direban mota irin masu tuka dogayen trucks din nan duk sanda ka je wani gari idan ka baro damatu in kai so azare sai ka cika sallah daga tsakanin azare har kano inda baka tsaya a wani gari ka kwana ba duk inda ka tsaya da zango a daji a kiyawa ko a dutse ko a shiwarin ko a gaya ko kasar daga kano daga nan sai na ne birni sai ka nuna ko za ka dai da sosai to dukkan hanyar nan to shi ma kasar ne in ka kwana a gari kamar zaria ko kaduna ko jere ko abuja ko ilori to a nan tun da birni ne sai ka ci kasar amma idan kana kan hanya sai kai ta kasar kai ta kasar iya abin da kan kai sai Lagos ma kuma babu kasan tun da shi ma birni amma kamun kai sai Lagos mota ta lalace akan hanya tsakanin Shagamu da da da kwana Abuja nan ma sai kai kaso ko mun gane wannan wannan ita ce fatawan al-Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri wa qalat Aisha Aisha ta ce yaqsu ma lam yaga zada zai yi kasar matakar bai aje guzurin shi ba wal mazada da abin shan ruwa shine mazat da ya san hadisin ta cewa sun sha ruwa min mazadatin ra'atin mushrika salka ko almazadatu guda daya inda yawa da sai a ce almazat salkoki kenan ko salkuna wallahu a'lam wato in dai jakarka tana rataye tana kulle tana rufe butar ruwanka tana hannu to hayin da kai mata biyu din da ka samu ka aje su inda har ka ajiye ka tafi ka basu to masauki ne to babu babu shan ruwa amma abin nan babu kasar kenan daga inda ka bar garinku kaga jakarka na mota ko tana but din bus ko tana bayan babur ɗinka kana ta tafiya to din da ka je ka je masauki hotel ne gidan ɗan uwa ne gidan abokan da haka aje ka ka aka ce ga wurin kwana to babu kasar wannan shine fatawa yake kaga duk waɗannan fatoyin wasu malamai ne cikin sahabbai da tabi'ai da sauransu kuma abin armashi ne in ka ji fiqh amma dai duka ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine asali kowa sai a ce to Allah ya kara musu yarda Allah ya kara musu rahama dama wa maftalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah yanzu duk an yi sabani kowa ya ce ga nashi sai a koma hukuncin Allah shi kuma Allah me yace wa mata kuma rasulu fa khudu abinda annabi yace ayi shiga a kaushi sai ka duka fita daga duk wannan mazhabin wa zaka bi nawa zaka bari wanne ne ya dace wanne ne bai dace wala imatul arba'atu muttafiquna ala annahu duk wannan da Aisha shi ma yana cikin usul da Ibn Abi Shayba malaman nan guda hudu al-Imam Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad Allah ya kara musu yarda da rahama gaba ɗayan su sun yi ittifaki ala annahu idza aqama li hajatin cewa in ya zauna a wani gari don wata bukata yantadiru qaba'aha yana jiran biyan wannan bukata ya qulu yawma akhruju zan fita yau garan akhruju zan fita gobe fa innahu yabsu abadan zai ci gaba da kasar illa shafi'i fi ahli qawlihi shafi'i ya bar wannan magana a ɗaya daga cikin maganganun sa guda biyu fa innahu yabsu indahu ila sab'ati ashar da sab'ati ashar zai kasar zuwa kwanaki 17 aw 18 yawan ko 18 wala yabsu ba'daha kamar yadda ke cikin tafin majmu'u sharhul muhazzab na Imam Nawawi wa qala ibn al-mundir fi ishrafihi ibn al-mundir shi kuma yace ajma ahad ilmi ala anna lil musafir an yaqsura ma lam yujmi' iqamatan wa in ata alayhi sunu wanda tace maganar al-Imam at-Tirmidhi da makaranta cewa malaman musulunci gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa matafiyi matukar bai kulla niyyar zama a wani gari ba zai ci gaba da yin kasar komin shekaru mala ya gama da magana akan kasar da ya kawo amma za mu dan mata wata dauraya saboda ko sun sai da muka faɗa a ran nan wasu wanda suke suna da arkala mun za mu yi tunawa darasin da ya gabata an ta yin tambayoyi saboda abu ne da kullum mutane suna tambaya a kansu shine matsalar wato tsawon kwanakin da za ka yi kana kasar wanda shi ne muka ji wannan da kuma matsalar bin mai ƙasar da mai cika sallah a bayan mun tashi na akwai yan uwa da suka mun tambayi Allah saka musu alkhairi akwai dr malam yusuf akwai malam ina yake na samun hannu ya je garin su ya tafi koyarwa a garin wannan akwai shi da kokari Allah ya saka mai da alkhairi cewa ai a baya mun yi magana akan matsalar mun yi magana a baya ina jin tun muna karatu a cikin hall tun wajen mujallali na farko da aka bi mas'ala akan wasu masa'il farqiyya akan kaso muka zo da photocopies na littafai daban-daban daga ciki akwai musannaf na Abdul Razzaq As-Sam'ani akwai Asnul Kubra ta Imam Al-Baihaqi akwai Mughni na Ibn Qudama akwai Muhalla Ibn Hazm akwai Al-Istizkar fi madhahibi fuqaha al-amsar na Ibn Abdul Barri akwai majmu'u sharh al-muhaddab na al-imam an-nawawi akwai tamam al-minna ta shaykh al-albani akwai sahihu fiqh sunna na abu malik sai muka karanta duk waɗannan mas'alolin wasu a gurguje wasu muka bi su dalla dalla gashi sai da aka fitar da handa out wanda mutane suka samu kuna iya koma ku duba wannan handa out da kuma a koma lambobin kasusuwa ba zan yi tunawa ba can baya ne mun tattauna akan wannan mas'alar gurgurdan hali to a yanzu na so ne mu takaita wannan mas'alar a cikin wata wani bayani ga shi zan karanta mana shi zan yi postin ɗin shi daga bayan mutane su samu wannan fatawa ce ta malam salih al-munajjid shine ba da amsa da aka mai tambaya akan cewa ina hukuncin matafiyi mai bin mai zaman gida shin zai cika sallah irin yadda suke cikawa sawa'un raka'a ɗaya ya samu ko biyu ko ya samu duka ko ko ba zai cika ba in mun tuna a baya shi al-Imam Ibn Hazm musamman ya bada wannan mas'ala kuma yayi ta dabdala akanta da wasu umumat waɗanda ya ta kawo waɗanda ƙarshe ya tafi akan cewa shi in a wurin shi in akwai ma wani kiyasi sahihi a duniyar nan ta wannan ne kadai wato Ibn Hazm mutum ne wanda yake mai wuyan sha'ani Allah ya gafarta mishi da ga malamai suke tsoratarwa akan dogara ga littafansa musamman ga ɗalibin ilimi wanda bai zurfi ba domin zai iya koya maka rashin kunya wa malamai zai iya koya maka fandara kana ji kana gani ga abu yadda ake a kan shi kawai ka ce ba haka ba ibn azum zai koya maka wani kuma dai kawo maka hujjoji waɗanda ba haka suke bisa ga al-imamu nawawi ya daga cikin mutanen da gaba ɗaya bai gamsu da ibn azum ba da haka littafan shi yana lissafin saɓani baya kawo magana ibn azim sam wala ka taba ji ambace shi in ku tana mun taba yin magana akan wani mafarki da ibn kathirin yayi yana nan a cikin abin nan dinsa mai sunan shi tarihin sa libiyatu wa nihaya ya ba da labarin da yayi mafarkin ya ga ainihin ibn hazmi a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga duk sauran malamai an basu sun shiga shi kuma aka bar shi a rana aka ce jira tukunna gashi da tsarin da kafin shi yace aka fasara mai cewa wannan abin da ibnu azmi ya dinga yi ma malamin shi da aka ce to ba zai shiga tawagas ya jira tukunna sai sauran ya ayyuhan nasu sun zo malamai sun ci ya yana nan yace manamu gharibun ibnu ibnu kathir ya kawo shi to amma wasu malamai kamar imam zahabi kamar shi kanshi ibnu qayyim al-jawziya da wasu malamai suka ce kai jama'a ibnu azmi yana da tarihi ilimi ba zai yi kawai saboda wasu kurakurai ne da suka bayyana a fili a yi watsi da shi gaba ɗaya ba ana iya ci moriyar iliminsa amma da taka tsantsan da haka za ka ga su suna kawo maganganunsa kuma suna itina'i da shi a inda ya dace a inda bai dace ba kuma su ba mushi kayan shi kina za da yake fara a cikin gargama sai yake cewa ga littafai masu albarka amma wasu ba su wuce kofar ɗakin shi ba ya ce watakila Allah ya mishi sakamako ne irin abin da ya dinga yi malami dan ibnu azim ba ruwan shi kuma gidan malami zai iya kamo wuya rigar shi ya wulwula shi kawai ya wurgi da shi ce wani ɗan banza ba ruwan shi bil munasaba ko mun sami sabuwar nuska da littafin shi al-muhalla wanda shine ahdath nuska ya fito ne a 2021 din da ta wuce kwanan nan ta hakikin bashar ma'ruf awad a cikin mujalladi 22 professor jamilu namu pharmacist din Allah ya saka mai alkhairi shi ya kawo mana shi kwanakin baya da ya je umara ne ko na umara ne suka je azumin da ya gabata shi ya siyo shi da muka yi kwambatin kudin shi a kudin Najeriya ya fi dubu ɗari biyu da wajen ashirin mujalladi ashirin da biyu ne haka ya aikin ya aikatu sosai ba irin waɗannan na raina ne ma wannan muna da su dai kala kala almuhalla to amma dai wannan gaskiya mun maɓoye shi ne a cikin reserve section da sai wani da wani mafi baya karanta shi saboda har yanzu muna muna muna ɗauke shi littafin amma dai da bai ibn hazm da haka akwai ilimi a ciki amma kuma ko su kalmomi da wasu salo wanda ba su dace a cikin rayu to malamai kuma sun ba shi uzuri saboda ya samu kashi ya tsakankanin mutane da suka dame shi da hasada da keta da yarfar da shi da jahiltar da shi in ka karanta tarjama shi a cikin sirrin al wala da zaka gani Allah ya gafarta musu da baki da su a takeice da aka yi ma salihul munajjid wannan tambaya sai ba da amsa yake cewa al-musafir mata tamma bi muqim shi matafiyi duk sa'ad da ya bi bayan mai cika sallah lazimahul itimamu dole ne ya cika sallah sawa'un adraka jami'as salati shin ya riski duka sallar ne aw raka'atan ko raka'a guda ya riska aw aqalla kai ko da mata ya kawai ya riska qala al-akram al-akram daga madhhabin Imam Ahmad da yake kun tuna akram ko wanda aka ce ɗaya daga cikin ayyan shi ana ganin kamar aljani ne saboda tsaba kwakwalwar shi سألت أبا عبد الله يعني يعني الأحمد إمام أحمد عن المسافر na tambayi malam Ahmad dan Hanbali game da matafiyi ya dukulu fi tashahhudil muqimina ya shigo sallah sai tare da mutanen gida suna sallah azhar ko la'asar ko isha ana tahiyya ta ƙarshe kala yace yusalli arba'a yace in aka sallame shi in liman ya sallame ya tashi hudu zai ba irin ba irin magana ibn azmi ba وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين arwaito wannan daga sahabbai ibnu umar da ibnu abbas da wasu cikin tabi'ai dai nan a cikin musalman ibnu abi shayba da abdul razzaq wa bihi qala shafi'i wa abu hanifa yace haka shafi'i ya fada haka abu hanifa ya fada to bai bar mu haka ba sai yace wad dalilu ala zalika ga dalilai akan haka awwalan qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi an sanya liman don a dinga koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake ke wajibi akan ku shine kar ku saba wa liman wannan yana cikin bukhari da muslim sai ya ce wa mufaraqatu imamihi ikhtilafun alayhi ka rabu da limamin ka yana cikin sallah ya raka'a biyu kawai ka sallame ka fita yadda usalan mu suke yi dinnan cikin wannan saba wani bane ko zai ga mutum ko an yi raka bi ko ya fice abin shi ya ci gaba da latsa wayar shi wannan wani irin ce irin sallah ce jama'a kuma ana ce mutane wa'azi sai kiji wasa da sallah saniyan nabi ma rawahu ahmad an ibn abbas annahu qila la ash-shaykh al-albani ya kawo wannan magana cikin kamar da mun karanta ta a baya sannan yake cewa wanda malam abaji yake tuna mu ibn abbas aka tambaye shi aka ce ma barul musafiri yusalli raka'atayn fi halil infirat me yasa mai tafiya yake sallah raka'a biyu shi kadai ne wa arba'an idza atamma bi muqim amma kuma yake hudu idan ya bi mai cika sallah fa qala sai ibnu abbas yace tilka as-sunna shi wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu sunna yansarifu ila sunnati rasulih rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar da aka sani a musallal hadisi in an ce kaza sunna ne sahabi ya ce kaza sunna ne yana nufin daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wani yana cikin irwaƙul gari da shekul albani a lamba hadisi na 571 salisan dalili na uku wali annahu fi'lu abdullahi ibn umar radiyallahu anhu haka nan aka samu sahabi Abdullah ibn Umar yana yi qala nafi'un wa kana ibn Umar idza sallama al-imami sallaha arba Abdullah Umar ya kasance a halin tafiya in yana sallar da limami sai ya salla raka'a hudu kamar da limami yake wai da sallah wahdahu sallaha raka'atayn in zai shi kadai sai raka'a rawahu muslim wannan yana cikin sahih muslim sai ya ƙara kawo magana bayan ya faɗi wannan fatawar sai kuma ya ce wa ƙara shehu ibn uthaymin ya ce ibn uthaymin shi ma an mishi wannan tambaya a cikin tambayoyin shi na liqa'u babin maftuh mun taɓa magana akan wannan program ɗin da yake zama da ɗalibai duk ranar laraba shekaru wajen hamsin ya yana yin wannan program duk bayan ranar laraba bayan la'asar zuwa magariba yana gama da ɗalibai a gidansa a ainihin garinsu sai a zo a zauna a ta tambayoyi a ta tambayoyi to a su aka dinga tattarawa aka da tafai mujalladai da yawa wajen mujalladi goma sha takwas a cikin ayyukan abin ibn Uthaymeen to a ciki sai aka mai tambaya sai yake ƙara bayani game da wannan mas'ala yake cewa alwajibu ala musafir idza salla khalfa al-imam al-muqim an yutimma bi umumi qawl nabi sallallahu alaihi wasallam wajibin da yake akan matafi idan yana sallah a bayan liman wanda yake cika sallah to ya cika saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma zu'ila al-imam li yutamma bihi wa li anna as-sahabata radiyallahu anhu كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان في الحج في منى فكان يصلي بهم أربعا ويصلون معه أربعا saboda kuma abinda aka ambata na sayyidina Uthman a lokacin aikin hajji tare da sahabbai yana sallah da su ya raka a hudu kuma su ma hudun suke babu wani a cikin su da ya biyo sallar wa kadhalika law dakhala al-imamu law dakhala wal imamu fi akhir rak'atayn haka nan da zaka shigo ka tare da liman yana sallar raka'a biyu na karshe fa alayhi ay فعليه بعد أن يسلم الإمام أن يقوم فيأتي بما بقي إذا لمن يسلم ذاك تاشك تشكو صلى لك مركوة ويتم أربعا يمومي قولي صلى الله عليه وسلم سورة فدع النبي لك ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا abinda kuka riska ku sallata abinda ya kuce ku cika kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim wali annal ma'muma fi hadhihi al-hal irtabatat salatuhu bil iman saboda kai kuma mamu sallar ka ta riga ta cakuri ta liman falazima an yi tabi'ahu hatta fi ma fata da aka wajibi ne ka biye masa akan har abin da ya kuce maka domin koda limamin yayi wata rafkanuwa a raka'a farko ka zo raka'a ta uku in ya shiga kai ma sai kai yace fa innahu yajibu alayhi ya dasa ya rutu ma sallahu min as-salawati rubaiyya wala yashtaritu an yakuna an takuna mutatabi'a abin da yake wajibi akan ka shine kai irin abin da ya guda hudu duk da yake sigar sa tana iya bambanta da taka wa alayhi an yataharra adad as-salawati allati sallaha wa yasayyidu fi dhalika wa yuqida to kaji magana daga ainihin al-allama ibn salih muhammad ibn salih al-munajjid ya kawo wannan magana tashi da kuma ta malamin su shine wato babban malami ibn uthaymeen rahmatullahi alayhi sai mu koma cikin littafin da malai yake cewa faslun wa minha jawazu bal istihbabu hanful hanful hanful halifi fi yaminihi idza ra'a ghayraha khayran minha yace ya halasta kai ba ma halasta ba mustahabi ne abun so ne idan ka rantse da Allah ba za ka yi kaza ba ko ka rantse da Allah za ka yi kaza sai ka tarar cewa wannan abin da kai rantsuwa akan shi ba shine alkhairi ba to ka bashi ka aikata abin da yake alheri ka yi kafara ma rantsuwa kar ka ce ai na riga na rantsi eh da mutane suke da ce ina riga na rantsi in na rantsi ba na fasawa a'a sai kai abin da yake shine alkhairi wa yukaffiru ayyamini wa yaf'alu alladhi huwa khairun ka aikata abin da yake shine alkhairi wa in sha'a qaddama al-kafarata 'ala al-hinti in ka so kana iya fara yin kafara kafin warware rantsuwa wa in sha'a akhara ko ka fara warware rantsuwa sannan kai kafara wa qad ruya hadithu abi musa hadha an ruwaito hadisin abu musa cewa illa ataitu alladhi huwa khairun ko akhyaru wa tahallaltu annabi sallallahu alaihi wasallam yace bana yin wata rantsuwa sannan naga abin da ya fita alheri face na aikata abin da ya fita alheri na warware rantsuwar tawa wa fi lamzin illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa akhyaru sai na yi kafara sannan na aikata abin da ya fi alkhairi wancan lafazin sai na aikata abin da ya fi alheri sannan na yi kafara lafazi na biyu sai na yi kafara sannan na aikata abin da ya fi alkhairi suna cikin bukhari da muslim a lafazi na uku wa fi lafzin da kuma illa atatu alladhi huwa khairun wa kaffartu an yamini to wannan na uku shine wanda yazo da shakka wa kullu hadhihi al-alfadi fi sahihayn suna cikin bukhari da muslim wani ya taktadi a adamar tartibi waɗannan suna hukunta ba dole ba ne sai an fara yin ɗaya kafin a yi ɗaya kana iya yin kowanne a cikinsu kafin ɗaya wa fi sunani min hadith abdurrahman ibn samura an nabi sallallahu alaihi wasallama idza halabta ala yamin ya zo a cikin as-sunan ta limamu abu dawud da nasa'i asalin shi ma na cikin bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai rantsuwa fara'aita ghairaha khairan minha kaga aka san rantsuwar ya fi alkhairi fa kaffir an yaminika to kai wa rantsuwar kaffara thumma atil ladhi huwa khayr sannan ka zakewa abin da ya fi alkhairi wa asluhu fi sayyayin asalan hadisin da cikin bukhari da muslim ومذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث sai al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Shafi'i da Malik Allah ya gafarta musu gaba daya sai suka tafi zuwa ga halaccin gabatar da kafara sai ka fara yin kafara kafin ka yi rantsuwa wastasna Shafi'i at-takfira bis-sawm Shafi'i yace idan azumi ne za ka yi kafara da shi to shi faƙala la ya zuru tarbi wuce to anan bai halasta sai ka gama azumin sannan za ka wa mana abu hanifa ta taqdimar kafara ta mutlaq abu hanifa yace sam ba a gabatar da kafara sai ka warware domin sai ka warware ne sannan kafara ta lalace ka ko mun gani kusa akwai wani dabara da mutane suke ko kuma wato ba a sani bane mutane su ɗauka kafarar rantsuwa kawai shi ne azumi kana yin abu sai a ce azumi uku ya kama ka duba ba ka bane qur'ani ba ka yi shi kuma kawai Qur'ani yace la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da rantsuwa ta lagau walakin yu'akhidukum bima aqattumul ayman Allah yana kama ku ne da abinda yana kama ku ne da abinda kuma kullar rantsuwa a zuciyarku kai nima niyya sai Allah yake fa kafaratu it'amu asharata masakina min awsati ma tu'imuna ahalikum kafarasa shine ciyar da talakawa guda goma daga matsi tsakatsakin abin da kuke ci da mutanen gidanku au ne au kiswatu ko kuma ka wari set guda goma cikin kayayyakin ka ka ba talakawa ko ka sa a ɗinka musu shi ma min ausa ma ta kusuna a haliku ke za ba mai ta ba sannan aka ce in babu wannan au ta hariru raqaba ko kuma yan tawiya to mu dauka wannan da babu shi amma dai bincin da akwai ciyarwa ne farko tukunna ko tufatarwa ko kuma yan tawiya sannan sai aka zo kan ya ayyuhan nasu aka ce fa wallahi ce ko wanda bai samu ba fa siyamu salatati ayyamin sai kai azumin ka na kwana uku zalika kaffaratu aymanikum ila hakki wahfazu aymanakum to kaji kaffara da jama'a abu na farko shine ciyarwa to idan kana da wadata bai halasta ka tsallake ciyar wannan sai ka kira talaka guda goma in ka kara kan haka falla ce amma dai goma shi ne wajibi sai ka shirya musu abincin rana ko abincin dare ko abincin safe ko ka tafi da su wani gidan abinci ka je su ci ka biya to shine kai kafara idan ba a samu wannan ba kuma yadda kake babu irin wannan talakawa masu bukata abinci babu almajirai sai ka wani sai ka je ka siyo kyalle bandin guda a ɗinka musu shi ma min ausa imatu usula biya ali in ka tashi mutum gidanka wani irin kake musu wani irin yake ake musu wani irin design ake wani irin yadi wani irin tsarin kaya ne na al'adun mutane sun ka zo ka raba wa talakawa guda goma kowa sai ka shi ne kai kafara in ba in wannan bai samu ba sai ka tafi har yanzu akwai bayi a wasu ƙasashe da muka je Mauritania an ce mana a garin akwai bayi kana yin aikawa da kuɗi a siyo maka a Libya ko Mauritania ko ina ne sai a ɗanta maka duk neman lada ne kuma mutane suna da rowa kowa kawai sai dai azumi kwaya uku ba ma ya tunanin wadancan kawai zai ce to sai dai tashi da azumi gobe a'a alhaji ba haka bane sai ka yi wannan tukun na ɗaya daga cikin su sannan in ba a samu wasu aka ce kamar lam yaji fasiyamu salatati ayyam zaka yi azumin kwana wallahu musta'an malam yace faslun wa minha in iqadu yamini fi halil ghadab daga cikin fiqhun shi ne idan kai rantsuwa cikin fushi to ba a cewa saboda fushi kake yi rantsuwar bata yi ba kamar saki ne idza lam yakhruj bi sahibihi ila haddin la ya'lamu ma'ahu ma yaqul sai dai in kai mutum ne wanda kake mai jarababban fushi wanda in kai fushi baka sa abin da kake ka sa kun da yi fushi kamar ba ku ci to wannan shari'a ta tashi daga kan shi daidai lokacin fushin za ga mutum ya fushi ya ɗauki tv a falon shi ya kasa ya buga shi da bango ko ya ɗauki wuka ya wurga wa wani wundo ya fasa gilas ko ya kai wa wani cizo irin wannan a kodin suke sun yi fushi da zai ci taɓar na kamar an saki ragon laya a cikin gidan mutane wanda ya juka to wannan ba daidai ba ne amma idan mutum ya samu kanshi a wannan yanayin to duk hukuncin kotun da ya ba sa aiki saboda yanzu ba yi da hankali amma dan dai mujarradin fushi na ɗabi'a to ba a cewa rantsuwa bata kama ka ba wa kadhalika yanfudu hukmu haka da dokokin da ka yanke na kyauta ko alwashi ko saki duka yayi wata suhu uqudu haka nan duk wani abu da ka dauka na wani kontraki ko wani alƙawari ko ce jijiniya ita ma ta yi falau balaga bihi ghadabu ila haddil iglaqi amma inda a ce wato a fushi ya kai ka mataki na ya rufe maka zuciya ko ya rufe maka ido lam yan akil yaminuhu wala talaq to anan da rantsuwarka da sakin ka ba sa ibnu kayyim da zabi musamman aka rajasul afan fi hukumi talaqil gadba hukuncin sakin wanda ya fushi fushin iri iri ne akwai fushi na dabi'a wannan saki ya sa akwai fushi wanda yake kama da hauka ko mutum kamar yayi shaye shaye wannan shine wanda idan mutum ya dawo cikin hayakin sai ce bai san abin da yi ba yace waqala waqala ahmad fi riwayati hanbal al-imam ahmad ibn hanbal a cikin riwayar da hanbal yayi daga gare shi kamar da yake cikin littafin zadul musafir na khallal da kuma a'lamul waqi'ina a cikin juz'in sa na biyu cewa fi hadisi aisha sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talaqa wala itaqa fi iglaqi babu saki babu kuma ‘yantawa a cikin rufewar fushi wani hadisi alimama mara ya fitar da shi da abu dawuda da kuma abu abdullahi hakimin da ya saburi dukkanin su ta hanyar aisha radiyallahu anha da ibn maza amma a cikin sinadinsa akwai muhammad ibn ubayd ibn abi salih wanda malaman hadisi suna cewa mutum ne mai rauni da aka isnadin shi bai tabbata ba wa bittari hukuncin shi ma ba abin yarjewa bane ga waɗanda suka fare shi فصل ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم فدن النبي صلى الله عليه وسلم da yace ba ni ne na dauki nauyin ku ba Allah ne ya dauki nauyin ku kad ya ta'allaqu bihil jabari dan jabariya ne cewa dan adam ba ya tasarrufi akan komai yana iya makalkalewa da wannan yace hujja ce yace wala muta'allika lahu bihi amma babu hujja a ciki وإنما هذا مثل قوله wannan ya kama da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin hadisin Bukhari ta hanyar Abu Hurairah da yace wallahi la uqti ahadan shay'an wala amlaku Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rage da Allah ni ba ni nake ba mutum komai ba ba kuma nake hanawa innama wa innama ana qasim ni mai raba abin da Allah ya bayar ni abu haythu umirtu ina bayar da duk abin da na bayar ne inda Allah ya umarce ni saka shi fa innahu abdullahi wa rasuluhu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawa Allah ne mangansa inna ma yatasarrafu bil amri yana tasarrufi ne da umarnin Allah yace fa idza amarahu bihi fa idza amarahu rabbuhu bi shay'in nafadahu fallahu huwal muqti wal malik wal hamid dan Allah madaukin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aikata wani abu haka annabi zai aikata wannan abu sallallahu alaihi wasallama Allah ke bayarwa Allah ke hanawa Allah ke daukar dawainiyar kowa war rasul sallallahu alaihi wasallama munfidun lima amara shi annabi sallallahu alaihi wasallama kawai yana zartar da abin da Allah ya umarta wa inna ma qawlu amma qawlu ta'ala wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama فالمراد به القبضة من الحسباء التي رمى بها وجوه المشركين da Allah ya ce ba kai jifa ba san da kai jifa Allah ne ya yi ce ana bayani ne akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a Hunayn kuma da makaranta a baya da ya ɗebi ƙasa hannun sai dunkula ya yi jifa da wannan ainihin wato a tsafin kwamun ya watsa musu a fuskar su fa wasalat ila quluni jami'i ta kai zuwa ga idanun gaba ɗaya su wanda a ɗabi'ance wannan ɗan watsawan a baya ɗaya ba da ya kai kai idan rundunar sama da mutum dubu a amma sai ta shiga idan kusan kowa da ke wajen cikin su kaga aikin Allah ne shi ne iya wannan rami din kawai fa athbata Allah subhanahu lahu ramya bi itibari an-nabd wal ilqa sai Allah ya tabbata mishi da jifan da yayi ta fuskar wato watsawa din fa innahu fi'lu wannan aikin ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam wa nafahu anhu wa nafahu anhu bi itibari al-isa kuma ya kore shi daga ma'aiki ta fuskar isar da wannan jiba ila da da mushriki zuwa ga dukkanin kafiran wa hadha qawlu rabbi ta'ala la tasilu ilayhi qudratul 'abd wannan isar da shi zuwa ga idanun dukkanin kafiran nan cikin rundunar wannan aikin Allah ne bawa da isai war rami yutlaqu 'ala al-khazfi huwa mabda' shi jifa ana ana ana cewa farkon shine al-khaz jefawa shine farkon shi wa al-isal sannan kasan shi shi ma jifa ne wa huwa nihayatu shine karshen sa dukkanin su ana ana ana ana sanya musu wannan su fasl wa minha tarkuhu qatlul mushrikin daga cikin munafikin daga cikin fikin wannan gaba akwai da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kashe munafikai su dan salu da sauransu wa qad balagahu anhum kufru sarih bayan an bada labarin sun yi kafirci karara fahtajja bihi man qala waɗanda suke cewa la yuqtal zindiqu idza azhara tauba akwai wanda suka ce kafiri munafiki in ya bayyana tubarsa ba za a kashe shi ba to sun yi riko da wannan li'annahum halaku li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahum ma qalu saboda waɗannan munafikai sun wa annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwa kan cewa ba su faɗa abin da aka ce sun faɗa ba sai ya rabu da su wa hada idan lam yakun inkar fa huwa tawbatun wa iqla wannan in ya zama ba sun faɗa ne don musu ba yana nufin sun tuba ne sun bar wannan mummunan aikin nasu wa kan kala ashabuna wa ghayruhu wasu daga cikin malaman mu da wasu sun ce wa man shahida alaihi birridda fa shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mutum da aka baka cewa ne ya ridda aka washe gaban alƙali ya zo gaban alƙalin sai ya faɗi kalmar shahada wannan kalmar shahadar ta baranta da shi lam yukshaf an shay'in anhu ba ba za a ce sai an sake wani bincike daga baya ba sai a sake shi wa kala ba'dul fuqaha idza jahada riddata in yi musu yace shi ba ridda yayi ba kafahu jahada wannan fadan da yayi ya wadatar masa wa man lam yaqbal tawbatul zin wa man lam yaqbal tawbatul zindiq qala haula lam takum alaihim bayyin wanda kuma yace a zindiki wato munafiki fafar ba a karɓar tubarsa shi kuma sai suka ce a wurin su fassarar nan wajen shine waɗancan munafikan ai babu wata hujja akan cewa sun tuba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yahkumu alaihim bi ilmi annabi ba da maganar sa da ilmin sa yake musu hukunci wallazi ballaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anhu qawluhu lam yuballighu iyyahu da nisabul bayyana yace wanda wanda ya bi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ai bai kawo mishi wato misali adadin abin da ake bukata na shaidu ba bal shahida bihi alaihim wahid faqat mutum ne kawai kwaya ɗaya na shaida shaida kuma kafin a yanke hukunci sai an kawo su su kwaya hudu ko kwaya biyu idan mazaje ne kama shahida zaid ibn arqam wahdahu ala abdullahi ibn ubay kamar yadda zaid dan arqam shi kadai yayi wa abdullahi dan ubay dan sunni shaida mun karanta a baya a gazo tubalin mustarif ya zo karyata wannan bawan Allah ya ji bakin ciki da takeici aka karɓa shi da sa daga baya ta bayyana gaskiya yake wa kadhalika ghayruhu aidan haka nan sauran munafikan su ba kowa shaida ɗaya ne akan su kaga shiri ne ba su cika ba su zaba su hukunci wa inna ma shahida alaihi wa aidan wa fi hadha aljawabi nadarun yace wannan amsa ta biyu akwai ta baba kanta fa inna nifaqa ibn abdullah ibn ubay wa aqwaluhu fi nifaqi kathiratun jiddan jiddan ce maganganun shi ba wannan bawa Allah dan sanunu maganganu ne sanannu suna da yawa kowa ya san su kal mutawatira inda nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabi da annabi da sahabbai duka sun san labarin sun san barnasa har dan shi ma Abdullahi Abdullahi dan Abdullahi dan Ubay dan Salu wanda da sunan shi Al-Quba daga baya annabi sun da mai suna yace innamal qubabu shaytan qubabu ai shaytan ne sunan shaytan ne sama sama suna Abdullahi shi ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ban dama in kashe shi kan da bar shi shigo garin nan na bai ce ka kare shi da kuma kowa ya san labarin Abdullahi dan Ubay dan Salulu cewa munafiki ne ra'asul munafiki domin ana shirin nada shi sarkin Madina ne annabi go Madina sai wannan shirin kawai ya warda idan warda naharul lahi batala naharul ma'aki to wannan ne tsaya mishi a rai sai ya kasa imani daga baya ya bayyana imani a halin a zuciyarsa kullum kafirci yake kuma kullum da shi ake mitin da su abin nan a huyayul akhtab da su ibn miksham shugabannin yahudawa kullum da shi ake shiri ana shirya musulmi bakar rashi da kowa ya san shi zai zo musamman za a je yaƙi sai an fito sai ya ce to ni ba zan yi ni in ba bar aina ba ba zan je ba mun koma shi da mutanen shi su koma gida kuma yadda ya faru a Uhud kuma yadda ya faru a Hunayn da sauransu Daka al'amarin shi sananne ne ba a buƙatar shida, ubaduhu a ƙarar da misali wa ƙala, wasu su kuma sun ma faɗa da ƙarar sun ce, inna ma kunna na kudu wa nal'abu kaga ba su yi musulun sun faɗi maganar ba sai dai sun nemi su kawo kansu uzuri mun ji ba talikin da ibnu qayyim yayi a baya cewa yana daga cikin alamar munafunci ka yi laifi a gaya maka mai kwan ka tuba sai ka fara neman kanka uzuri cewa ai kai kana da uzuri wa qad wajahu ba'd al-khawarij fi waji kuma su khawarij din ma akwai wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam mugayen maganganu ido da ido bi kaulihi da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka lam ta'ad zo koyi sira kenan a lokacin da ake raban ganima ta ainihin kunai a ji'irrana wa nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qila lahu ala taqtuluhum da aka ce wa annabi ba za ka kashe su ba kuwa lam yaqul ma qamat alaihi bayyana bai ce ai ba hujja ba bal qala cewa la tatahaddasu nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu wato ya kalli almaslahatul amma ne wa qaddamaha ala almaslahatil khassa bisa kare da makaranta ta ihtimalu akhaffi sharrayn bi daf'i akbari wannan yana cikin sai bukhari muslim ya gabata ba yace ka a ce ina kashe sabaina wal jawabu sahihu idan annahu kana fi tarki qatlihim fi ayati nabi sallallahu alaihi wasallama maslaha tatadammalu ta'rif al-qulubi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amsa da ta kamata a bayar shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su ne bai kashe shi ba bai kashe su ba saboda a cikin kin kashe su akwai wani abu da zai amfani ga al'umma musulmai shine hada zakatan musulmai da hada zakatan masu son shiga musulunci da kuma wato hikimar da'awa wa jam'i kalimatin nas alaihi da hada kalmar mutane inda an kashe su akwai sauran masoyansu da ba za su ba addini ba wa kana fi qatlihim tamfiran ya zo a wasu nusa tamfirun ko cewa tamfirun zai zama akwai kuskure a rahawanci domin khabaru kana ne wa kana fi qatlihim tamfiran wato wa kana fi qatlihim a cikin kashe su akwai tamfiran a tamfirun haka ce tamfirun zai zama wa kana tamfirun ka'inan fi qatlihim amma asalin yadda zo a nuska ta asali wa kana fi qatlihim tamkir za ka dole a bar shi a haka a kaddara irabin cewa shine khabar wal islamu ba'du fi ghurbati kuma tun a lokacin musulunci yana halin sabon shi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a rasulullahi ala talifin nas kuma nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hada san hada kan mutane wa wa atruku wa atraku shay'in lima yurtiruhum an dukul fi dati kuma yafi kowa gujewa abin da zai hana ayi ma musulunci da wa hada amru kana yahtasu bi hali hayati sallallahu alaihi wasallam amma wannan ya shafi rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika tarku qatli man fa'ala alaihi fi hukmihi bi qawlihi fi qissati zubairi wa khasam haka nan da annabi bai kashe wanda ya soke shi nan ba a lokacin da ya hukunci akan bar ruwa tsakanin Zubairu da wani abokin hamayyarsa da ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam an kana ibna ammatika saboda dan yar uwarka ne wannan wannan wani cikin ansaru da yawa annabi wannan mummunan magana kamar da yake cikin Bukhari da Muslim annabi ya ce mishi Allah wadaran abin da ka faɗa wa fi qasmihi bi qawlihi inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullahi da kuma yace wai wallahi ji shi wannan mutumi mara kirki da fadin wannan magana cewa ba a yi dan Allah ba wa qawlil akhari da wani wanda yace innaka lam ta'ad shine wancan da muka ji na zurko yasa fa inna hadha mahadu haqqihi waɗannan haƙoƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lahu an yasawfiyo ya ga dama ya cika wannan haƙƙin wala hu an yatruka ya ga dama ya yafi walaysa lil ummati ba'da tarku istifa'i haqqi amma a bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to al'umma ba ta da zabi wanda ya ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne akan al'umma ta tabbatar an biya wannan haƙƙin cin zarafin da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne akan duk shugaba da yake da iko a inda aka ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ya tabbata ya dauki mataki na kisa da nazartarwa da ainihin hukunci ga wanda ya haka bal ya ta'ayyanu alaihi istifa'uhu wala budda babu makawa wani taqrir hadhihi masail mawdi'un akhar mas'ala game da haƙoƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wajabcin biyar shi yace ba nan ne wurin magana a kansu ba wal ghardu at-tanbihu wal ishara za mu saurara a nasarar kuran lokaci sai Allah kan darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi